صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بان حق أموى masoya annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan zawiya mai albarka zawiya jami'i na maulanmu shehu mushehu malam karami muna gaishe baki daya gaisuwa ta addininmu na musulunci tsantsan tsabagen masoya manzon Allah muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan haka muna yi wa juna murna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da albarkacin kuma manzanmu annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya arzuta mu da samun kewayowa na wannan wata mai albarka watan ramadana kuma ya ba mu ikon sake zama cikin hidima ta tafsirin diwanin maulanmu shehu cikin yaban abin sanmu annabinmu mai cetonmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wannan hidima ce da allah yake zaɓin bayi waɗanda ya so yake ba su baiwa da haka muna goda Allah ya zaɓe mu ya samu cikin hidimar annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam muna murna da haka kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da imani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karo mana nau'o'i na ni'imominsa daban-daban Allah ya kara mana Allahumma kama na amta fazil amin Allah ka ba mu ni'ima ta imani ka ƙara mana ita kuma ka ba mu ni'ima ta soyayyar annabinka Muhammadu ka ƙara mana ka ba mu ni'ima ta yawan rai cikin lafiya da koshin imani da mu'abba Allah ka ƙara mana muna roƙon ƙari ta kowane irin nau'i na nau'o'in alheri ya Allah sannan kuma a cikin wannan tsakanin wannan shekara da Allah ya raya mu zuwa yanzu a cikin wannan shekara mun rasa masoya daban-daban maza da mata na kusa da na nesa muna roƙon duka Allah ya ƙara gafarta musu ubangiji duka wannan muka rasa a cikin masoya annabi 'yan uwanmu muke tare Allah ubangiji kai musu rahama ka yafe musu mu kuma Allah ka gafarta mana ka yi mana rahama bayan ka yi musu sannan ka ja kwanan mu cikin addininka da hidima da soyayya ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi kuma a cikin wannan fassara ta diwani da ainihin muke yi muna roƙon Allah ya sa wannan fassara wannan babban littafi ƙara zama sanadi da sababi na ƙaruwar soyayyenmu ga annabinmu muhammadu allah ya sa ya ƙara zama dalili da sababi na ƙarawar mu girmamawa ga annabi muhammadu ubangiji ka arzuta mu ka zira mu cikin masu kyautata ladabi gare shi Allah ka tsare mu ka tsare dukkanin haulanmu daga barin wato ainihin munana ladabi daga barin da daga janibin manzon Allah ubangiji ka raya mu lafiya ka kashe mu lafiya ka tashe mu lafiya tare da manzon Allah Allah kai mana haka ba dan mu ba dan albarkacin annabinka Muhammad sannan kuma na da jan hankalinmu kamar yadda duka kullum muka saba fada ko da zama mun fada dole a dinga ladabi sosai cikin da'ira ta manzon Allah da ta Allah abinda za a ambaci annabi to wajibinmu ne mu zama muna masu ladabi muna masu saurarawa muna masu nutsuwa muna ƙara samun sanin annabi don faɗi ne da shi yalwa ne da shi kogin saninsa baya ƙarewa baya tikewa matuƙar za a nutso to za a ƙara samun saninsa shi kuma ƙarin saninsa wajibi ne ga kowa da kowa dolan bawa ya san manzon Allah domin sai an san shi za a so shi sai an so shi za a bi shi shi kuma binsa wajibi ne a ɗewar lahawa a ɗewar rasul saboda haka labudda ne mu dinga samun nutsuwa ko mu kwana da sani ma'aiki yana da wata kima da wata daraja wajen Allah wanda da an ambace shi yana wajen ba ma annabu ba waliyan Allah wanda suka samu ma alfarman manzon Allah da yawansu an ambace su Allah yana kawo ruhaniyar su waje su halarta su gani su ji balle oga shugaba gaba ɗaya saboda haka mu kwana da sani muna ambata annabi ne annabi na tare da mu Allah ubangiji ya ƙara ba mu dacewa ko muna roƙon Allah ya ƙara annabi daraja mu shehu mu shehu hamada tijani abul faidi Allah ya ƙara masa karama shi kuma maulanmu sahibu diwani مولم شو إبراهيم شو الإسلام ومرشد الأنام الله يقارى مسا فيلا mu kuma 'yan ɗariƙar tijaniya 'yan faila Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara barinmu da annabi da shehu da shehu Allah ya banmu da annabi ya banmu da shehu da shehu don albarkacin manzon Allah Allah an kai mana haka to ka gama mana komai to Allah muna roƙonka kuma muna kamun gaba da annabinka Allah ka yi mana haka don albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ko muka ambata sun rigaye mu su kuma Allah ka gafarta musu don albarkacin manzon Allah wannan shine abin da nake ganin ya kamata mu buɗe zamanmu na bana da shi domin godiya ga Allah shekara ga shi mun zauna dare ga shi na 28 ko ga watan sha'aban za mu fara karatu kuma shekara ta 1444 rana kuma talata sannan kuma miladiya shekara ta 2023 muna fatan Allah ya ba mu muwafaka Allah ya datar da mu da ikhlasi ya datar da mu da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وانقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فالتضافي بنظرة تأتي لنا بالزفر حرف عيني أو سقك نعم share
حرف العين حرف عيني على المصطفى صلاة المختار وتسليم صلاتي نالا دقيس وسا على المصطفى المختار ثبت أبسا مصطفى أبنزا قم ألا أبنزا قم بايسا نور العباد شيني حسنا نقرم مكا وقتين نعم
دقرم مكا النبي حسكا كي دقرم دنيا صلى الله عليه وسلم.
نور الأبد نعم صلاة بها صلاتي بإذنه تمحى دليل قبائل ake shagar dukkanin munanan munanana da albarkacin salatin nan da nake yi zaman lala da salati da annabi shi an haɓa da sanani Allah ka sha da درعت فتاة شهداء Shekwa ce na tuku da barnace barnace na da sababin yabani na lala
ذنبا صلائي ina da janyo wato gyare-gyare nawa
فإن المدح تأم المصالح
ya bane tuku da nuna nan da ne ke nuna masana a shawo ya ce yi don hakika ya wama nan shi ne ke da birnin na masana wanda yake wama nan masana wani ne ta gani Allah ka ban ne ba
وقد شاب زوجي shawo ce hakika ba kurkuma kai na wa ya yi bani mana ya yi kurkura amma kai gudu ne na cikin warki mutum mujuni za a iya cewa wasa ga shi haka na tawaru ne ga shi wani haka na ya yi farfara mana ana faru nan na wasa mujuni ya aikin kafara ce wani abun abun abubuwa kuma kunya ba ji kunya ba kuma kamar yadda kafara ce wani irin hayaniya na da aka ce kai wannan ya haka to mujuni kenan shaga kauri fil wujudi amma ga shi na cikin kuma wannan warkin da ba ta wani cewa warki tare da shi sai da yana da kamilai wanda suka ganin na basu tare da su da tabaru suna komawa ga Allah na
ولم أزل أسير الحواس sannan kuma ga shi ba kushewa ranar kasancewa ta abin ribace wasan zuciya barkan ma'adi ban shaƙi wato walƙiyar nan ta wani wata ba wadda harkar ina yi ba riba abinda za a ce a riba rayuwa na samun tuni ko kamshin shaƙar korar riba ba ban samu ba ma shi barkan walƙiyar kamshin mulkiyar riba na ban samu ba duk wannan tawaru ne na'am
ولم أرى شيئا غير دعوى محبة العميل Babban komai wata daga nifa ce da abin nan ta soyayya nan na mutuncin Allah.
ولو لم تمسح Ko da نفوس ko دوالي da ɗaya da soyayya ba ta tabbata a cikin kirji na ba, amma ba abin da nake faɗa ba abin da nake kira sai da awar muhabba. Ni ne soyayya. Ba ni komai sai sa'anni. Ba ni komai sai sa'anni. Ba komai tare da ni. ita ko da dai soyayya ma ba tabbata ta yi a zuciya ma'ana ba ta samu yadda ake so ɗin ba amma duk da aka mai da komai sai ita ƙara ba su
ومنه له مزج بذاعة shehu قاصرا shehu ya ce ya gona da manzala musu jangara ce abin karkatar wace ka ne قاصرا عن الشعب هذه الأوطار abin musu jangara jaka da nake ta kama ya bude ta to an daga jaka an karkaɗe ba ba komai murce abin karkaɗe kasiran ina al'adar kasancewa ta nuna mai taɗaitawa an nishawar daga barin da suka koyar nan na masu yabon maza Allah.
هل يرضى بذكر مدائه Shigar manzon Allah ya koyar da ambatan kamanni na gare shi ya koyar da kai mai yabo ne gare shi.
فما ثم موضوع سوى فضل حاله Babu shanaka abin kauna da al'abdi Ibrahim. ga wannan bawa Ibrahim wani gwamnan nan na mahalicci na Allah عين القبائل shi Ibrahim wadannan wato ba ɗaukar hawa babu kawai sai farada Allah kawai muna abu ya ce ka ɗan muna abu na ba ku gani a wajen mu ba sai dai kawai farada Allah ga wannan babu Ibrahim shi ko babu Ibrahim shi ainihin kaba'i ainihin kaba'i munanan munane shi ne wannan kuma tawaru ne Allah ya ƙara shi fahimta na'am
salatu ala al-muqtari salati tabbata a bisa abin zaɓin min Allah ali hashimin daga halayen nan na shigo muhammad al-hafiz shi ne annabi Muhammadu da shiryar da bayi al-amin Al-aman.
al-abadi wanda ke mai aka ƙwarar nan na maka
alayhi salatu Allah salatin Allah ya tabbata ga manzo wa Allah sannan salamu gaisuwarsa يقول الذي يسعى لديه كنادي wanda take yin aiki don cutar da ni ya kuma ya kasance kanaɗi kamar mai lasan farko ne da harshensa ne wasu ya fasa dutsen shi kawai wanda dutsen yake jin haushi ce yau sai ya cuce shi isa harshen fara gane mari yana yana an gama wanda ne ta so zai cutar da mu shi sa shi sa shi sa shi abin da suka kora ma kai hakuri kamar ne ya ce ka ce za mu ho alladhi yas'alu ghayri kana ni kamar mai nasa kan dutse ne wani da ya ce kawai ba dutsen da yake jin haushi sai dutsen nan na zuba na hanyar abuja shi ne ya samu koyar da mutum safe ya fara lasar dutsen wasu ya maganin dutsen da dutsen da harshen wani waye zai tsira wana abin da shewa ke nufi duk wanda ya ce zai mu zai buga to to ya gama ya gama kashe kansa kama duk wanda ya nuna mana dan yatsa ne sai an kare dan yatsa Eh, kaga kuma istimalin wannan mun faɗa ko so saboda haka a rike alayhi salatu lillahi summa salamu ya kunu lazi yas'alu ghairi kanadihi da adadin sa babba da karami ana yi amma za ka fita ka- ka karanta sha ɗaya ka sha ka shafe jikinka in kuma ka ba- ka karanta bakwai a bakin kofa za ka fita duk inda za ka je lafiya lau za ka duk wanda ya doso ka da sharri ya yi- ya yaki da nafin ɗin kansa عليه صلاة الله ثم سلامه يكون الذي يسأل الدير كناده الله كثير نعم صلاة الله لكن الله يتبدى من ذا الله sannan gaisuwarsa
في هذا الأمر كل المنازل tana cakuɗanta dukkanin wato ab- baye-baye salatin nan ga wannan bawa ibrahimu in ya sabashi
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah وسلام sannan gaisuwarsa تبعد عنا mhm, tana salatin nan tana mai nisantar da shi'umci daga barinmu كل بارك na daga dukkan mai kafa kyauro na camfi yana nisanta daga barinmu albarkacin salatin mu ga manzo Allah
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah sannan gaisuwarsa وعليه da alaye da sahabbai زكاة dukkanin mai sammako da mai yammaci Allah ita salati ga manzo Allah
وعطوة. فهل لك عنه لأمر معرفته محمد أمر من أمره المقدس أولئك آتاها وأمر آتبهم وهاشم ياها بالكتاب المعزز محمد محمود محمد حامد محمد المختار ما بالعانس والمصطفى المحبوب والمسمين المنصر ياسين على قد عكسين هو المصطفى المحبوب والمسمين المنصر ياسين على قد عكسين عليه صلاة الله ثم سلامه سلاما يثير الأرض فتقدسين عليه صلاة الله ثم سلامه وأنه سقوط المصطفى كلما المسيح عليه صلاة الله ثم سلامه على مصابه kullum nafsi na'am shehu ya ce yalla kai abokin magana ta ya yanzu ta gare ka ka yi nufi zuwa ka tannan nan na mai foundation da alhairi da addini shine annabi muhammadu ya yanzu ta shin yanzu abokin magana ta ya bai yanzu ta gare ka ka bar komai ka nufi manzon allah ba shi ke hal laka an tanhu linahawil mu'assisi ka nufi wato zuwa katar nan mai foundation ta da alheri shine annabi mai shari'a shi mu'assisin nan shine abin yabon Allah mai share bace-bace masoyina abin tsarkakewa da tsarkin Allah ta'ala annabi muhammadu ina kirayinsa ina cewa ya ɗaha ya amadu ya na ƙarshen annaba ya mai taruni ya mai shiryatar da bayi wanne yake mai foundation ta daɗi ne shi ne abin yabo abin yabon Allah abin yabon bayan Allah shi ne Muhammadu Hamidu mai yabo Allah shi ne abin yabon Allah abin zabon Allah wanda yake mai share mai goge dufai sallallahu alaihi wasallama shi ne abin zaben Allah abin son Allah abin son bayan Allah shi ne mai lullubi mai lullubi dai shi ne ya sinu da ya ɗaukaka burbushin dukkan mafi tsarki na daga annabawa da manzanni da mala'ikatul muƙarrabina salatin Allah ita bada rabon Allah salatin da ita ne take samarwa bawa kula ta ƙaddusi dukkanin tsarkaka na zahiri da baɗini da sababin salatin ne salatin take samarwa bawa in ya tsarki ta ƙaddus zahirar wa baɗini hissan wa ma'ana da salatin annaba ake samu Allah ka ba mu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan gaisuwarsa niko almasu ina neman kusanci da abin zaɓin Allah dukkanin nema kullum na neman kusanci kusanci alaƙara kusanci kusanci kullum kullum almasu dukkanin manemanta duk ina za a ba a nemi shiga a samu kusanci da annabi ina nema Allah ka ba mu salatin Allah ita bata zama Allah sannan kuma mutum ya dauki wannan adadin adadin baitocin yayi a yana samu ƙara kusanci da manzon Allah zuciya tana da danarkewa cikin manzon Allah wa almasu qurbal muqtafa kullamal masi salatin Allah ya tabbata gare shi sannan gaisuwarsa da halaye da sahabbai ƙamshin salatin tana mai wulaƙantar da dukkanin turare wanda yake mai ƙamshi wanda ake ce masa na rage su
فمنهم من الحاشمي وقدر الشام
nan harafin badin shewe ce na lamunce ban nan na ba hashiman dangi na lamunce shiga annabi muhammad
نور نور أودائه غير الشر
نعم
قدر الشاء hakika
سمعت مدينة الحج shehu ya ce na lamunce ma'ana na bayar wato damintu na bayar da madiyar hashimi yaban nan na bahashimin dangi na ba da shi ga bahashimin dangin
وقدر الشاء hakika kuma bahashimin dangi ya yi yayyafi nura amdahi haskan nan na yaban nan nan nasa ya yayyafa mun shi bi kalbi a zuciyata
قديما tuntuni manzon Allah ya yi min wannan baiwa da haka don haka duk abin da na samu na yaban nan na ba manzon Allah الشاء yayyafarwa masdar- masdari ne rasha nura amdahi bi kalbi rashan na'am
وذلك محمود المقام wancananka mahmudul makami abin yaban makami ne shine annabi muhammadu إنه hakika shi معاني shine aminci na على الأديان matuƙar ainihin kwanuka annabi muhammadu da yabansa shine aminci na an kulle ma yi husha daga barin dukkanin abin da ake tsoro ƙara amintar da mu
فما أنزلنا في كل ظلم manzo Allah Muhammadu ya tsare daga barin janibi na dukkanin zalunci
وظلمة da kuma duhu وسخر هذه القلة ya nisantar da kwafe daga bari na
والحسد da kulle walgisha da algushu wannan mugayen halaye na shidan manzo Allah duk ya nisantar da su daga barin janibi na abin da yasa bai ce ya nisantar da su daga bari na ni kadai ba a shi shehu janibinsa masoyansa da masu daukan halinsa masu koyi da shi janibinsa kenan duk wanda yake tare da shehu ibrahim da gaske za ka ga a zuciyarsa babu gillu babu hikidu babu gishu ballantana uwa uba hasadu in ka samu kanka cikin wannan wa iyazu billahi to kanka yaudar kanka tun kafin aje koyi za ka san hanyar bi ba hannun shehu kake ba Allah ka tsare mu na'am
وأشرق بالأنوار قلبي da ya nisantar da wannan daga barin janibin nawa da ni kaikin kaina a sharaka sai ya haskaka kalbi zuciyata bil anwari da hasakan nan ya haskaka kalbi wa kalabi zuciyana da jikina
وهو شمس الدين shi ne fa'ilin a sharaka kenan annabi muhammadu a sharaka sai ya haskaka kalbi wa kalabi bil anwari da hasakan nan nasa وقد قتل الشمس shi ko annabi muhammadu shine mai haska wannan da hakika ya haskaka wato duhu duk wani duhu hasken annabi ke haska shi
فإن عمي الأقوام يوما idan jama'u suka bakance ɗaya rana أقرأوا suka cakuɗa lamari suka kasa ganewa a cikin tafarkin tafiya zuwa allah فريقا منهم ni ko a tare da ni akwai jamora wato jamoran nan da yake ja na wasa ɗalmamsha tsakiyar matafiya ya kai ni babu cakuɗewa babu ɓata ina da jagora mu ba ma ɓata a kan hanya jagoran kuma nawa yace min nurihi daga hasken manzo Allah ne shi ne shehu tijani li ƙa'idun wasa ɗalmamsha min nurihi daga hasken manzon Allah shi ne maulamu shi hamadar tijani Allah ka ban mu da su
يؤيدني في كل مشهد دهشته ice yana karfafa ta a cikin dukkanin wato makarfafa ta gigita shi ne abulkasim uban alkasim almifdalu abin fifitawa yi ayyidini yana karfafa ta cikin dukkanin magigita sai in zama ban gigice ba da sababin abin da ya yayyafar a gare ni na daga hasken nan nasa salati da taslimi na Allah tabbata da manzo Allah
عليه صلاة الله ثم سلامه sannan gaisuwarsa دين لنا الأشياء salatin nan da take tausasa wato ainihin rayuwa gare mu ta zama mun samu rayuwa mai daɗi babu waiwai
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah سلامه sannan gaisuwarsa عليه كلامه salatin nan tana mai ƙawata manzance na وحالك tana mai ƙawata takarduna tana mai ƙawata kuma zane na na rubutu na cikin yaban manzo Allah
عليه صلاة الله Talatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa أقوم سواه لم يقرأ ولا أخشى ina kasancewa wajen manzo Allah babu ina ƙaunar samun komai daga gare shi babu kuma ina jin tsoronsa wannan manzo Allah
عليه صلاة الله Talatin Allah ya tabbata da manzo Allah
سلامه sannan gaisuwarsa عليه da alaye da sahabbai حاربوا كل من دشى alu da sabu su ne waɗannan da suka yaƙi dukkanin wannan albush radiyallahu anhu
حافظ الله قد امتلأت أمتاع قلبي ولا تروعها بحب أمين الله في الدهر والأجواد محمد عبد الله سيد خلقه فلم أرفع يوما إلى ليله شكوى له آية تبقى فتذهل بعدما تلاشى سواه أينما المجد والسلوى كتاب كريم من كريم منزل عليها كريم من كرام على المصطفى كتاب مجيد من مجيد ممدد عليك مجيد ذي الحق والمحوى كتاب دليل من دليل ملقب على قلب من يملك دلاله الاهواء كتاب عظيم من عظيم منزل على اعظم الارقام بالرسوم التقوى كتاب من الله الذي دلاله على المصطفى المختار من لا له شواك كتاب به شر من العرش نازل على خير مخلوق به يرفع الانوار عليك به حملا من الله واثقا وصفيه لذاك من ثلاث ومن واشهد ان الله اعظم قلبه وقد بلغ المختار والفهم الاقوال عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه منها كل العبادات قد تطوى عليه صلاة الله ثم صلاته صلاة منها الفاخر الغاية القصوى عليه صلاة الله ثم صلاته صلاة منها القلوب والأحوال التي صلاة الله ثم سلامه وعلى مسافر فرسته مصحوى حق القاف harafin kafi shehu ya ce
قد امتلأت أرزاق قلبي نجيب.
أمين الدار hakika sasannin nan na zuciya na ya cika da sabbin soyayyar nan na amintaccen Allah annabi ta cika tab tab sassanin zuciyata ko ina a cike yake tab amma da soyayyar nan na amintaccen Allah a bayyana haka lamarin yake da ɓoye a cikin zuciyata take da soyayyar manzo Allah babu mamaki ko na samu haka saboda albarkacin soyayyarmu da salatin maza manzo Allah
محمد annabi Muhammadu bawa ne na Allah kuma shi shugaban halittar Allah ne niko in yaslan arfa an shakawan ba na ɗaukaka kuka na ko ƙara ta ɗaya rana ila gairihi zuwa wannan manzo Allah duk abin faɗinmu da kai ƙaranmu dai zuwa manzon Allah ne
lahu ayatun tabqa masa dahari shehu ya ce akwai aya ga manzon Allah shine mu'jiza tabqa tana wanzuwa mutukar zamani shasiwa ha bayan waninta ta tike ta tishe ta kare ita ayar akwai wata ayar amma ta wata ta kare ta tike amma ta su tana nan wanzajjiya abin da yake nufi shehu mu'jizar waninsa annabi to ko wani annabi ne kowace mu'jiza ce tasa ta ƙare ta tashi amma ta manzon Allah tana nan a wanzance kuma misali zai maka yadda za ka gane amma don mu'jizozin nasa ne sai ya ce me dangane da haka ina ma'abocin mannu ne shine annabi musa da salwa ina mannu da salwa ina musan ma ne
kitabun karimun shi ko aya tasa da ba ta karewa da kitabun da littafi karimun mai girma shi ne alkurani da ya zo daga mai girma Allah abin saukarwa a gare ka ya mai girma annabi Muhammad da ka zo daga cikin wasu jama'u manya-manya wanda suka ɗaukaka a makoma da majingina su ne ƙabilar ƙuraishawa shi alƙur'ani littafi ne majidun mai girma da izo daga mai girma Allah abin girmamawa a gare ka
majidan shi ne alaika majida in ka san mai tozo hudu kenan ƙur'ani shi majidu ne daga majidu kuma mu majjado kuma zuwa majidu alƙur'ani kenan daga allah majidu shi kuma ƙur'anin majidu zuwa ga manzan allah majidu shi kuma abin turawa ƙur'ani shi ma مجيد كتاب مجيد nan gaba abocin al'arshi Allah haka lamarin yake da makoma in baka san ƙur'ani ba littafi ne dalilin mai girma da izo daga mai girma Allah abin saukarwa dalala a bisa zuciyar nan na wanda yake share bace-bace shine annabi muhammadu tare da son zuciya duka yana share ta littafi ƙur'ani littafi ne mai girma abin saukarwa daga mai girma azamil arsali abin saukarwa a bisa mafi girman nan na ma'aika shine annabi muhammadu wannan da tufafinsa abin ɗaurawarsa tsoron allah ne littafi ne shi alkur'ani daga ubangiji allah mai girmansa abin abisa mai abin saukarwa abisa abin zaɓin Allah shi ne annabi Muhammadu abin zaɓin bayan Allah wanda babu tamka gare shi su kitabun alkur'ani littafi ne da shi ne wato shar'un shari'a ta Allah nazilun ta zama mai sauku mai saukowa min al'arshi daga al'arshi abin aikowa a bisa fiyayyen abin halitta da alƙur'ani ake ɗaukake bala'o'i Allah ka ɗauke bala'o'in mu albarkacin alƙur'ani ka ba mu lafiya da zama lafiya
عليك به حبلا من الله الله واثقا shehu ya ce na raka shekar riko da alkur'ani igiya mai ƙarfi daga ubangiji allah
ففيه نجاة a cikin riko da alkur'ani cikinsa akwai tsira daga barin halaka من لام tsira ba daga barin ɓace-ɓace daga kuma barin halaka
فأشهد أن الله shehu ya ce ina shaidawa haƙiƙa ubangiji allah shi kaɗai ne taltilo رب غيره babu wani ubangiji waninsa
يقبل هذا المختار hakika abin zaɓin Allah annabi Muhammadu ya isar da sabon Allah til aswa munana munana kuma ta yankwane da saubin zuwan sabon Allah zuwa ga manzo Allah sai komai na iskanci ya kauce duk Allah ya- ya narkar da komai ya kawar saboda albarkacin sakon da yi ga manzo Allah na alkur'ani nan
عليه صلاة الله Latin Allah ya tabbata da manzo Allah sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne
كل العبادات تكتب hakika dukkanin ibadu hakika ake naɗe ta a bamu duk wata ibada a nan naɗe ta kakab a dunkule ta ta farko da ta ƙarshe da albarkacin salatin mu ɗaya tagga annabi a bamu ita duka salatu biya kullul kullu kulliya ce duk wata ibada ta halittar Allah da jinsosinsu a naɗe ta baki ɗaya a bamu da albarkacin salati babu abin da ake wa haka sai salatin annabi isa an kaji mutum yana ganin cewa an ci salatin annabi yana naɗa kaza yana naɗa kaza kaga mutum yana musu ko ya kasa ganewa wannan ba shi da rago ne Eh, duk yadda ake zaton abin ya fi ƙarfin haka sai dai Allah ya ƙara mana imani kuma Allah ya ƙara ba mu ikon tsayawa da yawaita yin salati ga manzon Allah na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne أرقى ni iyan nake hauhawa إلى الغاية القصوى zuwa gaya mafi nisa cikin sanin Allah da ƙara samun kusanci da manzon Allah albarkacin salatin mu ga manzon Allah
عليه صلاة الله Salatin Allah ita daga manzo Allah سلام sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne سبحان ake goge zunubul fata zunuban nan na matashi mai daraja shine ni in yanzu حوا mahawan sharewa na makare kamar sannan baba ta ta haife ni saboda tsananin saboda albarkar salatin alayhi salatu Allah sun salamu ko salatun bayatuma ka karanta ka gani gari ya waye kamar sannan baba ka ta haife ka ana yawaita karanta shi alal akalla ce mutum ko 111 yayi a rana Mm, to ya ishe shi kai ya ma fi ƙarfinsa Mm, ga lazumi ga wazifa Mm, ga jauhara ga salatul fati sannan ga kuma salatun biyatun ha a a shanu ma ba abin da za a goge in ko aka zama ba abin da za a goge to sai a rubuta lada Allah ka ƙara mana imani Mhm.
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah سلام sadan gaisuwarsa عليه da alaye da أمين sahabbai
حبه صفوة da wato ainihin su aka shayar da su soyayyen nan safon tsantsar gare-gare na soyayyen manzo Allah radiyallahu anhum kowa ya tsaya sosai fa yawwa dan zancen namu bai da kafar shigowa Mm, ba duka abu ka ga bayan Allah su yi magana ka gane ba zancen yadda ake ba wannan sai salihai kullum muna faɗi yawwa fahimu kalamu salihin fahimu kalamu salihina la ya fahimu ko la kaf- kalamu auliya fahimu kal- la ya fahimu illa salihuna ba mai fahimtar zancen waliyai sai salihai kuma ba mai yarda da maganar ya imani ya bilibin sai waliyai hisa da kaji su shehu sun faɗa ka gane to ka goda Allah ka goda Allah ka samu martaba ta farko sai ka je kai ta kokari Allah ya kai ka ta biyu a ce shehu ya ce kaza ka gane larabcin to kai salihi ne in Allah ya taimake ka daga salaha sai ka zama waliyi ka kuma yarda ka imani haka abin yake to ka zama waliyi shi sa wasu abubuwan ta bakin mai magana ce zancen namu bai da kafa shigowa na zahirin ma wasu ba su gane ba balle kuma garau-garau din ma duk da ana duk da fasara ana yi dai gwargwadon gwargwadon hankali da yadda ba zama mai ba zai daɗa ba zama ba wato amma dai a yi ƙoƙari a yi imani a yarda da abubuwan da shewa ke faɗa da izini ne duk da dai ba kowa kona ya rabo ne sai wanda Allah ya ba Allah mun gode Allah ka ƙara mana imani arafin ra'a لقيت بحب المصطفى كل شامح shehu ya ce na hau tsoron ruwan dukkanin dutse da sababin soyayyar abin zaben Allah minal majadi na daga girma don tsananin tsawonsa yake wulakantar da dukkanin wato tsawo da kai da kuma tabbata duk wani abu mai tudu da ya tsawo can saman to na hau na ɗaukaka ya wulaƙantar da na kafuwar abin da na samu don kafuwarsa a halar annabi da kuma karɓuwa gurin Allah ya wulaƙantar da duk kafuwar wani dutse da ya kafu a ƙasa saboda na kafu sai godiya daga yana tambaɗaɗɗe ana zancen kafafu ka gani saboda haka da albarka annabi ne shehu ya samu haka kuma da albarka annabin ake samun haka Allah ka ba mu mu kafu mu ƙara kafuwa cikin soyayyarsa na'am haka lamarin yake ya kai mai saurare na aminu karamatun hakika soyayyar nan na amintaccen Allah girma ne da ɗaukaka Allah yake ba da shi ga wanda ya so Allah ka ba mu ka ƙara mana hakika ni da kake ganin nan nawa na fifici shagirai na fifici ba masu shakwadai na fifici kuma masu farin gemo mara gemo shine wato shagiri shakwadai kuma mai farin gemo da bakin gemo irin wancanan ka shi goma shayihu shi ne tsoho gaba ɗayan gemun ya cakuɗe ya zama ba baƙin ma to ni saboda son annabi na fi duk wani mara gemu duk gayan ka wallahi na fi ka kuma sannan matashin da ya fara farfara da ɗan baƙin gemu haka a cakuɗe to shi ma na fi shi wanda ya je ya gama tsufansa ya tukube zama bai da bakin gashi shi ma na fi shi furfur murdana ko kullal mashayi duk ba don komai ba sai albarkacin soyayya mu ga manzon Allah Allahu akbar
ومن يستقل دهرا بحب محمد shehu ya ce wanda ya shagala mutukar zamani da soyayyan muhammadu كل ما يهوى wannan yana samun dukkanin abin da yake so من البراء Dag- daga mafi ɗaukakan nan na gasket shi ne daga annabin kenan min alal barazikh daga mafi ɗaukakar gasket su ne shi ne annabi Tsaka- me- me- kan iyakar Allah da bayi daga nan ake samu inda ka- inda an shagala da soyayya annabi to duk abin da bawa yake so yana samunsa daga wajen manzon Allah
وقد جاءني منه البشارات shehu ya ce hakika bisharori sun zo mun daga manzan Allah daga cikin bisharorin hakika ni in yes ni ina ɗaukaka ne da sababin yabanni na dukkanin burbushin wani abu mai tsoron ɗaukaka ko bene ne shi ni kuma da sababin yabona ina burbushin duk wani mai tudu قال شوف إلى
وقد فرحت كل الحروف حقيقة دنك نعرفة تايفرين تكي لأنها اقتفت وللا دومن حقيقة أنك فاتل إتا أدو
تلحي لناس da take wato shagalantarwa linasin da mai rubutawa وناس da mai kuma shafawa mai rubuta shine yabon manzon Allah ta yi ado ta yi kyau da take shag an ɗauko harfa ana jona ta ana aiki da ita tana shagaltar da mai jonawa tana ƙara haske tana ƙara kyau domin taimakon da aka yi wa harfan nan an ɗauko ta ne an sarrafa ta cikin yabon manzon Allah Mm, yace to to saboda haka harufa ta yi ɗaukaka ta girmama da huru- kullul hurufi huruful hija'iyya minha huruful abajadiyya minha hurufu aba duka harufan nan na arkamu baki ɗaya sun samu ɗaukaka da sabbin sarrafar da su da muka yi cikin yaban annabi muhammadu na'am عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata da manza Allah sannan gaisuwarsa
بها بيضا mm, domin muna masu naɗa jeji biha da wato albarkacin salatin nan namu ga manza Allah كل الفراسخ da dukkanin farsahohi milamilai masu yawa muna masu naɗe ta zuwa hadarar manza Allah عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata da manza Allah sannan gaisuwarsa ثلاثة تقيم السرير salatin nan ne da ake ganin wato birni na madinatu kaula senegal عند النواب kamar ɗaya daga cikin manya-manyan birane masu tasowa da ci gaba da albarkacin salatin magaman zala laiwa najeriya ma haka
عليه سلام الله salatin allah ya tabbata magaman zala sannan gaisuwarsa ثلاثة بها salatin da ita ne
ياسين san nake zamantowa taimako صارف ga mai ihu kururuwa mai neman a taimake shi saboda albarkacin salatin ne nake zamantowa mai taimakon
عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah سلام sannan gaisuwarsa علي da halaye صحبي da sahabbai فقوشا على alu da samu haƙiƙa suka bi wato ainihin shari'ar nan na mai share dukkanin shari'o'i shine shari'ar addinin musulunci shari'ar annabi muhammad alhamdulillah كل شر وليد بنبيك دعا أجل من مشاكل والبلايا وتكمل حاسدا ومن هداه ومن قدر مني بالمكر فانكر عليه بسرعة يا ربي وجل نظرة فتحا كبيرا ورزقا واسعا ميلا له فها الدنيا نورا قبولا قلوبا من لدنك منبرا قلوب المكان سبع أشهر وما دون لنا يكون يوم وجلي عار وزف يوضع ولي أولادي قوما وعلى أولادي أرشدا فلا إكراه
وإذا ثم الشتم المولى وجوها وتسعى الانكلاه دائمة يا خير العباد وسل عليه سلم يا إله وعلي سابه وارض إله على آله التجار وغرامه على آله التجار وغرامه على آله التجار وغرامه وإلى رسول الله عليه سلام الله اللهم صل على